بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullah, muna yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki, wanda ya ba mu dama na ci gaba da karatu cikin littafin Riyadu Salihin min kalami Sayyid al-Mursalin sallallahu Alaihi wasallam. Littafi ne wallafin al'imam al-Hafiz Abu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i. wanda aka fi sani da al'imamin nawawi yau 22 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wadda take daidai da 20 ga watan afrilu na shekara ta 2025 miladiya karatunmu na wannan rana shi ne zai kasance na biyu cikin jerin karatuttukanmu a wannan littafi muna babin niyya za mu tashi hadisi lamba na bakwai. Mala ce an abi Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik bin Uhayb bin Abdulmunaf bin Zuhra bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radiyallahu anhu. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ما ليتي عن أبي إسحاق شيني سعد بن أبي وقاص sannan ya koro nisibarsa wato a wannan littafi na riyadu salihin sau da yawa idan imam annabawi yana magana akan babba daga cikin manyan sahabbai yakan koro nisibarsa kamar yadda ya ga umar bin khattab radiyallahu anhu a farkon wannan littafi sa'ad bin abi waqas babba ne daga cikin manya mun san cewa a cikin manya ma akwai babba to sa'adu yana daga cikin manya a cikin manya yana daga cikin waɗanda suka fara musulunta kuma ɗaya daga cikin sahabbai guda goma wanda manzon Allah ya lissafa su a cikin wani hadisi cewa su ‘yan aljanna ne wannan kaɗai ya ishe shi falala ƙala ya ce ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya zo wajena ya'udini a mahajjatul wada' ya zo yana mai duba ni irin dubawa ta mara lafiya a shekaran hajjin bankwana wato shekara ta goma bayan hijira daga maka zuwa madina min waje in ishtadda bi sakamakon wani ciwo wanda ya tsanani gare ni faƙulutu sai na ce ya rasulallah ya annabin allah inni qad balaga bi min alwaje'i ma tara ya rasulallah lallai ya kai tsanani gare ni ciwo kamar yadda kake gani wa ana zu malin kuma ni na kasance ma'abocin dukiya wala yarisu ne illa banatul li ba ni da wani mai cin gado na sai yata guda ɗaya afa atasaddaqu bi thuluthai mali shin zan iya ɗaukan biyu bisa uku na dukiyata na yi wasiya da shi na ba da shi a matsayin sadaka ƙala sai manzon Allah ya ce la a'a ƙultu sai na ce fashatru ya rasulallah to rabi fa zan iya ɗaukar rabi misali idan ina da miliyan biyu zan iya ɗaukar miliyan ɗaya na bayar sadaka faƙala la sai manzon Allah ya ce a'a ƙultu sai na ce fasulusu ya rasulallah to ɗaya bisa uku fa ya annabin Allah misali ina da miliyan uku zai iya ɗaukan miliyan ɗaya ne wasiya da shi? Ƙala sai manzon Allah ya ce, Asulusu, wasulusu kasirun au kabirun, annabi ya ce, ɗaya bisa uku? To, ɗaya bisa uku kan da yawa ko kuma babba ne, bi ma'ana, annabi yana nuni akan cewa idan mutum ya ɗauki ɗaya bisa uku na dukiyarsa ya bayar wasiya, to babu laifi amma dai hakan yana da yawa. shi yasa abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma yake cewa idan mutum ya ɗauki ɗaya bisa uku na dukiyansa ya yi wasiya da shi bi ma'ana ya yi ishara da shi akan sadaka ko wani aikin alkhairi wanda ba za a raba cikin gadonsa ba ya ce babu laifi amma da zai yi rubi'i ya ɗauki ɗaya bisa hudu ya bayar da shi ne ya fi saboda manzon Allah ya ishara akan cewa ɗaya bisa uku da yawa sai manzon Allah ya ɗora da cewa innaka an tazara warasataka agniya'a khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna nas annabi ya ce lallai kai ka bar magadanka a cikin wadata shi ne ya fi alkhairi sama da ka bar su talakawa suna miƙa wa mutane hannu suna roƙo wannan shi ne abin da ya fi a gwanda ka bar magadanka cikin wadata sama da ka bar su a matsayin talakawa suna miƙa hannayensu zuwa ga mutane mutuncinsu na zubewa amma akwai abin da ya fi wannan shi ne mutum ya bar magadansa da tauhidi da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yaqub alaihi salatu wassalam da ya zo mutuwa babban abin da ya dame shi shine mata abuduna min ba'di bayan 'ya'yansu sun taru yake cewa me za ku bauta wa bayan na koma ga Allah sai suka ce na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'il wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun za mu bauta wa mahaliccinka da mahaliccin iyayenka Ibrahim da Ismail da Ishaqa shine abin bauta guda ɗaya kuma gare shi muke mika wuya wannan shine abin da ya bar musu a matsayin gado abin da yake so su riƙe bayan mutuwarsa sannan babban kyauta da za ka yi wa magadanka da iyalinka shine ka zama mutumin kirki idan ka zama mutumin kirki to Allah zai kula da bayanka ko da ba ka nan sa'id ibn al-musayyib yana ce wa ɗansa na kasance ina ƙara yawan sallata ta dare saboda kai saboda ina so Allah ya kare min kai wato shi ya san cewa in dai kana son Allah ya kare maka zuriya to ka zama mutumin kirki ka yawaita ibada Allah ya ba mu labari a cikin suratul kahfi cewa akwai dukiyar wasu marayu wanda Allah ya turo annabi Musa da Khidir suka zo suka tsare ta dalilin wannan saboda mahaifinsu ya kasance mutumin kirki kana abuhuma saliha sakamakon kirkin mahaifinsu sai Allah ta'ala ya turo annabawa masu daraja suka zo suka tsare dukiyar da ya bawa ‘ya'yansa wanda ke nuni cewa babban abin da za ka bar ‘ya'yanka shine ka bar musu wato wato ka zama mutumin kirki ka yawaita ibada idan mutum wato saboda wannan hadisi ya ce bari ta neman kuɗi halal haram domin kada ya ‘ya'yansa a cikin talauci wannan bai hikima ba bai dabara ba domin in dai aka samu kuɗi ba ta hanyar ba ta hanya mai kyau ba ba abin da zai tsinana nawa ne aka mutu aka bar musu dukiya mai yawa amma yanzu babu labarinta sun cinye kuma suna cikin talauci gashi ba addini ba tarbiyya kuma ba dukiya annabi ya ci gaba da cewa sa'ad wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah kuma ba za ka ba za ka kashe kuɗi wato kana mai neman yadda Allah ba illa ujirta alaiha face sai an baka lada akan wannan kashe kuɗin da kai hatta ma taj'al fi fi imra'atik hatta abin da za ka ɗauka ka sanya a bakin matarka, bi ma'ana abin da za ka ciyar da matarka shi ma za a baka lada, matuƙar ka nufa Allah da wannan. Sannan akwai wata latsifa, wato akwai wata ma'ana mai zurfi a wannan jimla da manzon Allah ya furta, abin da za ka sanya a bakin matarka, wato yana ishara akan nuna soyayya da kuma tausayi. Tunda inda manzon Allah zai ce abin da ka ba wa matarka abinci ta ci, za a baka lada. amma sai ce abin da ka sanya a bakin matarka yana ishara akan cewar wato a dinga ɗaukan abinci ana sawa a bakin mata hakan zai ƙara danƙon ƙauna kuma alama ce ta tausayi ƙala sai sa'ad ya ce faƙultu ya rasulallah sai na ce ya annabin allah wa khallafa ba'ad ashabi shin yanzu za a banna a nan za a banni za a ware ni cikin wato ƴan uwana ƙala sai manzon Allah ce innaka lan tukhallafa ba za a kyale ka ba za a ware ka ba fa ta'amala amalan kai wani aiki tabtaghi bihi wajh Allah wanda kake nufin yadda Allah da wannan aikin illa zafta bihi darajatan wa rif'atan face sai ka samu ƙari na daraja da ɗaukaka wala allaka an tukhallafa la'alla kuma Allah ya barka a jinkirta maka hatta yantafi bika aqwamun har sai wasu mutane sun amfana da kai wa yadurra bika akharun wasu kuma wato su cutu sakamakonka a lokacin da sa'ad ake wannan magana S ɗaya a duniya kuma a lokacin shekara ta goma ne bayan bayan hijira a lokacin yana kwance bai da lafiya a garin makka an zo aikin haji sai yake tsoron shin yanzu haka sabbai za su koma garin madina shi a bar shi a nan yake bayyana annabi wannan damuwar tasa sai manzon Allah yake ce mashi la'alla Allah za a jinkirta maka lokaci wasu su amfani da kai wasu kuma su cutu daga gare ka Allah ta'ala ya jinkirta masa lokaci tunda Sa'ad bin Abi Waqqas ya rayu kuma ya zama babban komanda daga cikin komandojin musulunci wanda suka jagoranci manya-manyan yaƙe-yaƙe kuma suka yi nasara ya rasu a shekara ta hamsin da shida bayan hijira wato daga wannan magana sai da ya ƙara shekara arba'in da shida a rayuwarsa sannan ya samu wasu ƙarin ‘ya'yan bayan wannan saboda sa'ad ya, bar ‘ya'ya talatin ina ga da biyar a cikinsu maza sha takwas mata sha bakwai sai manzon Allah ya ɗora da cewa Allahumma amdi li ashabi hijratuhum Allah ka ba wa sahabbaina ladin hijirarsu ka zartan musu da hijirarsu wala taruddahum ala aqabihim Allah kada ka mai da su akan akan akan abin da suka bari ka koma da su baya lakin alba'isu sai dai wanda yake abin tausayi sa'ad bin khawla shine sa'ad ibn khawla yace yarsi lahu manzon Allah yana yin ta'aziyya gare shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana ta'aziyya gare shi amma ta bi makka saboda ya rasu a garin makka yi hijira daga makka ya koma madina amma an zo garin makka sai kuma ya rasu a garin ita hijira ana so idan mutum ya yi hijira ya bar gari saboda Allah to kuma kada ya da garin ya zauna wanda ya koma inda ya koma saboda Allah ya ci gaba da rayuwarsa a ciki am malaci wa an abi hurairata abdurrahman bin sakhar radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم مالك أن أبي هريرة أنكر بودك أبو هريرة شين عبد الرحمن بن سخر شين عبد الرحمن بن سخر wannan shine abin da malamai suka rinjayar na sunan Abu Huraira akwai saɓani tsakanin su me ainihin sunan Abu Huraira amma wannan shine abin da al-Imam Nawawi da Hafiz Ibn Hajar da wasu su cikin malamai suka rinjayar shi ba sunansa Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna Allah la yanzuru ila ajsamikum lalle Allah baya duba zuwa jikinku Allah ba jikinka yake kallo ba wala ila suwarikum haka zalika Allah baya kallon suwaran jikinku baya kallon kyawunka ko kwalliyanka da makamantansu walakin sai dai yanzur ila qulubikum Allah yana duba zuwa zukatanku wa a'malikum da kuma ayyukan da kuke aikatawa dan haka ka kula da kwalliyanka ta ciki sama da kwalliyan waje ka kula da gyaran zuciya da gyaran ayyuka sama da kwalliya sama da kai kwalliya ka sa turare ka sa kaya masu kyau ka fito a dinga yabawa yana da kyau amma Allah ba wannan yake dubawa ba duk kyawunka Allah zai iya saka a wuta to Allah da ya halice ka me zai me zai yi da kyawunka kyawun zuciyarka da ayyukanka shi Allah ta'ala yake dubawa kyakkyawar niyyarka da nufinka da alkhairi da ikhlasinka da kyauta da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi shine abin da zai amfani ka a gurin Allah ba kwalliya da kele-kele da sa turare ba sai mala yace hadisi na tara wa an abi Musa عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنكر بودك أبو موسى شيني عبد الله بن قيس الأشعري وندي في شهرة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ألا كار مسيدة قال يتي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبي من ذنب إيرا أمين شن الله سكارة تبتا أغريشي أن الرجل قبل متمن دا يقاتل شجاعة yana yaƙi sabo- saboda a ce wane jarumi ne kai wane kan akwai ƙarfi jarumi ne wa yuqatil hamiyatan wani kuma yana yaƙi saboda ƙabilanci saboda ci kai wane akwai kishi wane yana son garinsa wane yana son ƙabilarsa wa yuqatil riya'an wani kuma yana yaƙi saboda riya saboda a ce kai wane yana da ƙoƙari fa kai wane yana- yana wane yana kamantawa ayyu zalika fi sabilillah a cikin waɗannan wanne ne yake a tafarkin Allah faqala sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda yake yaki domin kalmar Allah ta zamto ita ce madaukakiya to wannan shine yake yake yaki a tafarkin Allah wato in muka duba aikin iri ɗaya ne da wanda ya yaƙi saboda ƙabilanci da wanda ya yaƙi saboda a ce jarumi ne da wanda ya yaƙi saboda saboda riya da kuma wanda ya yaƙi a tafarkin Allah duk irin abu ɗaya suka aikata amma wanda zai samu lada shi ne wanda niyyarsa take saboda Allah da haka niyya ita ce take bambanta ayyuka za ku yi aiki iri ɗaya da mutum amma kowa matsayinsa daban wani ya saboda Allah wani ya saboda kabilanci wani ya saboda a ce jarumi ne ko mai kishi ne to wanda zai samu lada shine wanda ya nufi Allah malaci an abi bakra nufai ibn al-harith al-thaqafi radiyallahu anhu an karbo daga abu bakra nufai ibn al-harith al-thaqafi Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon tsira amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce إذا التقى المسلمان بسيفيهما إذا مسلمي guda biyu suka haɗu da takubbansu wato kowa ya zara takobi tsakanin musulmai guda biyu suna faɗa sai manzo Allah ce falaqatulu wal maqtulu fin nar to da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukkan su za su shiga wuta qultu sai na ce ya rasulullah ya manzo Allah hadal qatilu wannan shine wanda ya kisa na'am mun sani wanda ya kisa da gangan to zai shiga wuta fama balil maqtuli to shi kuma wanda aka kashe me- me me ya faru da shi bi ma'ana wanda ya kisa mun san zahirin hukuncinsa to amma wanda aka kashe shi kuma me laifinsa da zai shiga wuta qala sai manzon Allah ya ce innahu kana harisan ala qatl sahibihi lallai shi wanda aka kashe din ya kasance yana da nufi wato yana da kwaɗayin ya zamto ya kashe ɗan uwan nasa wato wannan nufin wannan niyya wadda take ransa ita ce ta kai shi wuta shi yasa idan mutum ya nufi aikata sharri sai ya zamto bai samu dama ba ya aikata amma dai a ransa ya ɗauki aniyin sai ya yi kamar mutum ya fita ya je zai sha giya da ya je sai ya tara giyar ta ƙare babu ya dawo ransa a ɓaci to za a rubuta masa zunubin wanda ya sha giya idan mutum ya tafi gidan mata gidan karuwai zai je izini da ya tafi hanya sai ta ba sa nan sai daren sa ɓace za a rubuta masa alhaki saboda me ya ɗauki niyyar aikata wannan abin a ransa ba tuba yi ba ba nadama yi ba kawai dama ce bai samu ba to haka zalika idan mutum ya nufi aikata mummunan aiki kowane iri ne in dai dama ce ta sa bai yi ba amma dai akwai niyya a ransa to sai a rubuta masa alhaki shi ne abin da hadisin yake nufi za ka mutum ya niyya mai kyau a duk lokacin da mutum ya nufi alkhairi to zai ga alkhairi ko da bai aikata ba idan mutum ya nufi sharri ya sa shi a ransa sai ya aikata to ko bai aikata ba in dai dama ce ta hana shi to sai a rubuta masa la- alhakin wannan sharri mala ce an abi wa an abi hurairata an karbo daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah kara masa yadda kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن إيرا أمنشن الله سقارة تبتا أغريش ياتي صلاة الرجل في جماعة سلم متن أشكن جمعي تزيد على صلاته في سوقه وتتنا دقار فللا أكن سلم دزي أشكن أكاسوا وبيته دكما سلم دزي أجدا بدعا وعشرين درجة tana da ƙarin falala ninki ashirin da wani abu na daraja idan aka ce bida shine adadi ne irga tsakanin uku zuwa goma akwai ruwayan da ta ce za a ninka mutum so ashirin da bakwai akwai ruwayan da ta ce za a ninka mutum so ashirin da biyar dukansu kuma ruwaya ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma tana ishara akan cewa za a ba shi lada ashirin da wani abu wato idan kai sallah a cikin jama'a za a ninka maka ladan kamar wanda ya sallah ne so ashirin da bakwai in dai shi kaɗai ya sallah annabi ya ce wa zalika wato yadda al'amarin yake anna ahadakum lalle kowane ɗaya daga cikinku idza tawadda idan ya alwala fa ahsana alwudu a yayi kyautata wannan alwala thumma atal masjida sannan ya tafi masallaci la yuridu illa salata babu abin da yake nufi da zuwa masallacin nan face yin sallah la tanhuzuhu illa salatu babu abin da ya taso shi ya fito da shi daga gida face yin sallah lam yakhtu khutwatan to ba zai yi wani taku ɗaya ba illa rufi'a lahu biha darajatun face sai an ɗaga darajarsa sakamakon wannan taku ɗayan wa hutta anhu biha khati'atun kuma sai an kankare masa wani zunubi sakamakon wannan taku ɗaya hatta ya da kulal masjida haka za a yi ta yi har ya shiga masallaci idan kai taku ɗari kafin ka shiga masallaci an kankare maka zunubi ɗari an baka lada ɗari fa'ida da khalal masjida idan mutum ya shiga masallaci kana fi salati to za a ta rubuta masa ladan sallah yake yi ma kanat salatu hiya allati tahbisuhu matakar wato zaman jiran sallan yake yi haka idan ka je masallaci ba ta da sallah ba ka zauna kada ka kosa kada ka ci har yanzu liman bai zo ba kana sauri a'a wannan zaman da kai na jiran sallah ana rubuta maka ladan sallah kake yi wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum kuma mala'iku suna ta yin salati ga ɗayanku bi ma'ana suna ta roƙa muku gafara da neman afuwa Allah a kanku da kankarewar zunubanku ma da mafi majalisihi allazi salla fihi matukar mutum yana zaune a inda ya sallah idan kai sallah kana zaune to mala'iku suna taimaka addu'a don roƙa maka gafara ya na suna cewa Allahumma rahamhu Allah kai masa rahama Allahumma ghafir lahu Allah ka gafarta masa Allahumma tub alaihi Allah ka yafe masa ma lam yu'zi fihi matakar wato mutum bai cutar da kowa a wannan zaman da yake ba ma lam yuhdith fihi matakar kuma bai karya alwalarsa ba wannan hadisin yace muttafaqun alaihi wa hadha lafazu muslim hadisi ne wanda suka ittifaki akan sa bi ma'ana Buhari da Muslim wannan kuma lafazi ne na Imam Muslim Mala ce wa qawluhu wato yana fassara wata kalma a cikin wani hadisi a yan hazuhu huwa bi fatahi al-ya'i wal ha'i wa bizai ay yakhrujuhu wa yanhiduhu bi ma'ana ba abin da ya fito da shi daga gida face wato sallah وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب an karɓo daga abul abbas shine abdullahi dan abbas dan abdulmuttalib wato cousin ɗin manzon allah sallallahu alaihi ne tunda mahaifinsa abbas ibn abdulmuttalib dan uwan mahaifin manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an rawaito daga manzon tsira amincin allah su ƙara tabbata a gare shi fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala cikin abin da manzon Allah ya rawaito daga mahalicinsa Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan albarkoki da ɗaukaka ƙala Allah ya ce wannan shi ake kira da hadisul qudusi wato hadisi ne wanda yake magana ce ta Allah wadda ta biyo bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wahayi daga Allah tsakanin manzon Allah tsakanin Allah da manzon Allah ba mala'ika tsakani akwai bambanci tsakanin hadisul qudsi da kuma alqur'ani ta fuskoki kamar haka shi hadisul qudsi akwai mala'ika tsakani Allah ya turo mala'ika jibrilu da qur'ani zuwa ga manzon Allah shi kuma hadisul qudsi kai tsaye daga Allah zuwa manzon Allah sallallahu a bambanci na biyu shine hadisul qudsi ba a ibada da karanta shi kamar yadda ake wa alqur'ani qur'ani kowane harafi za a baka lada shi kuma hadisul qudsi ba ba haka bane sannan ta fuskar inganci qur'ani wato ana da tabbas da yaƙinin duka kowace aya kowane lafazi ya tabbata daga Allah zuwa manzon Allah sallama amma hadisul qudsi wato ana duba sanadi idan sanadi ya inganta to kamar sauran hadisai ne idan bai inganta ba haka zalika kamar sauran hadisai ba za a yi hukunci akan cewa ya inganta ba wallahu ta'ala alam sai ce ƙala Allah ya ce inna Allah katabal hasanati Allah ta'ala wato ya ƙaddara kyawawan ayyuka wasayyi'ati da kuma munana sun bayyana zalika sannan sai Allah ya bayanin haka faman hamma bi hasanatin duk mutumin da ya himmatu domin aikata wani kyakkyawan aiki balim ya amalha sai bai samu dama ya aikata ba katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan to Allah zai rubuta masa wato lada cikakke guda ɗaya Allah zai rubuta masa lada cikakke guda ɗaya saboda mai kyakkyawan niyyarsa ka nufi aikata alkhairi sai baka samu dama ba to wannan niyyar taka sai an baka lada cikakke guda ɗaya wa yana hamma biha idan mutum ya himmatu domin aikata kyakkyawan aiki fa amilaha sai kuma ya samu dama ya aikata katabaha Allahu ashara hasanatin Allah ta'ala zai rubuta masa lada goma ila saba'ati mi'ati da'ifin zuwa ninki ɗari bakwai ila ab'afin kasira zuwa ninkin ba ninkin ninki mai yawa wato idan mutum ya aikata lada guda ɗaya za a ninka mai sau goma wannan ya daidai da abin da ya zo a ƙur'ani cikin suratul an'am man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya zo da kyakkyawa yana da kwatankwacinta ninki goma to haka za a ta ninka har zuwa ɗari bakwai har zuwa sama da haka ninkin yana da alaƙa da niyya idan kana da kyakkyawan niyya sai a ninninka maka ninkin ba ninki wa in hamma bi sayyi'atin idan mutum ya nufi aikata mummuna falam ya amalaha sai bai samu dama ya aikata ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan to Allah zai rubuta masa lada cikakke guda ɗaya wannan karamci ne na Allah subhanahu wa ta'ala, ka nufi aikata mummuna, sai baka samu dama ba, bi ma'ana sai ka bari ba baka samu dama ba, ka nufi aikata mummuna, sai ka ji tsoron Allah ka bari, to za a rubuta maka lada sakamakon wannan bari da kai saboda Allah. Wa yin hamma biha idan mutum ya nufi aikata mummuna fa amilaha sai kuma ya aikata. katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan za a rubuta masa mummuna guda ɗaya wannan hadisin yana da wato mahimmanci sosai Imam Annawi ya kashi a cikin arba'un hadis sannan ina son mu fahimci wannan hadisin da kyau ma'anarsa shine idan ka nufi aikata wani alkhairi sai baka samu dama ka aikata ba to wannan za a baka ladan niyya shine lada cikakke guda ɗaya idan ka nufi aikata mummuna sai baka aikata ba to a nan gurin abin ya rabu gida uku mu fahimci wannan da kyau idan ya zamto dalilin da ya sa baka aikata wannan mummunan ba tsoron Allah ne ka nufi za ka aikata mummuna sai ka ji tsoron Allah ka bari to Allah zai baka lada cikakke guda ɗaya sakamakon me tsoron Allah da ka ji ka bari idan kuma ka himmatu domin aikata wani zunubi sai kawai ka bari ba wai don tsoron Allah ba kawai dai ka canja ra'ayi to a nan gurin ba lada ba zunubi me yasa ba lada ai ba don Allah ka bari ba me yasa ba zunubi saboda ka canja niyya ba za a rubuta maka zunubin abin da baka aikata ba idan kuma ka nufi aikata mummuna sai zamto dama ce baka samu ba shine sa baka aikata ba to a nan gurin za a rubuta maka zunubi sakamakon wannan mummunan niyyar taka wadda dama ce ta hana ka zartarwa idan muka duba hadisin da ya gabata hadisi lamba na goma wanda manzon Allah ya ce idan musulmai biyu suka haɗe ta kofansu suna yaƙi kowa yana son ya kashe kowa to da wanda aka kashe da wanda ya kashe du za su shiga wuta aka tambayi manzon Allah me yasa wanda aka kashe zai shiga wuta yace saboda yana da niyyan kashe dan uwansa da haka idan mutum ya durfafi niyyar aikata wani abu sai ya zamto dama ce bai samu ba shi yasa ya bari to sai an rubuta masa wannan zunubin na mummunan niyyar tasa wallahu ta'ala alam mala ce wa an abi abdurrahman abdullahi bin umar bin al-khattab radiyallahu anhuma an karbo daga abu abdurrahman shine abdullahi bin umar bin al-khattab radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda shine Abdurrahman bin Umar da shi da mahaifinsa duka sahabbai ne ƙara ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kolo na ji manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa in ɗalaka salasatu na farin mimman kana qablakum wasu mutane guda uku waɗanda suka zo gabaninku wato sun tafi kuma suna cikin halin tafiya hatta awahumul mabitu ila gharin har sai da wato makwanci ya tattara su zuwa wani kogon dutse fadakhaluhu sai suka shiga yi mana afuwa za mu dakata da karatu a nan saboda lokaci kuma hadisin yana da tsayi ba na so bi masa shiga sauri akwai darussa masu tarin yawa a cikinsa za mu bi shi a hankali mu fahimta za mu dakata a nan sai kuma in Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu fara daga farkon hadisin abinda muka biya ya zama daidai Allah subhanahu ta'ala ya sa mana a mizanin alkhairi abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad